اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن اخلاقنا بالحلم وسهل لنا ابواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فاردده الي عند حاجتي اليه ولا تنسني يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة يكفي مكية وعالية واثنتان وكمال وآية بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواجب رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق بسم الله الرحمن الرحيم سورة الصافات a wannan suna da aka kira da yanzuwar tuta tsaki saboda rantsuwa da Allah ya haɗu suna da wannan kalma wasu kuma kamar da malam ya karanta su ne da suratu ya addini shi ma ne saboda an bakar bishiyar da addini a cikin wannan sura makkiya an zama da ita a garin makka wa ayatuha ayoyin tabi'atul masnatani wa samanuna aya dalilin da tamanin da biyu babu saɓani tana farawa kamar haka bismillahi rahmanir rahim wasa'ati saffa Allah ya yi rantsuwa da malkayin sahu saffan sahu wannan kuwa wawan kasar ne al-safa shi ne al-maqsur bihi abinda aka yi rantsuwa da shi ne Allah ya yi rantsuwa da makiru sauru sauru wasu malamai suka ce almala'ikatu mala'iku ne da sifu nufusa da suke yin sauru da kawunansu bil ibada cikin ibadar Allah aure ko kuma azumi ya kake yin sauru da ke jefa fuka cikinta fil hawaye a cikin sararin sama dan tabi ma umaru bihi tana sauraron abin da za a umarce ta da shi wannan kaurin da aka so mala'iku ake nufi kenan shi ma da fuska guda biyu a su da kansu ne suke yiwuwa su yi kahu ko kuma a fuka fukan suke jerawa a cikin sama kamar yin nan tsuntsaye a wani wurin da tsaye ba a wani tsaci tsuntsun yake shawaki a sama za ka ga ya kashi kuka ciki baya bugawa kuma yana shawaki to kuka kuke kuke yawan dawa ko kuma a'a su da kansu kuke yin kanku a kaulin da aka ce malaiku kenan sannan kaulin da yake abu da yake tabbatar da wannan shi ne a ƙarshen sura Allah yana ba mu labarin kaya daga malaiku yana cewa wa ma minna illa wa hum maqamun ma'azum sai muka ce wa inna la nahnu sabbuna wa inna la nahnu musabbihun kamar an tambaye ku mun mala'iku wai wacce rantsuwar da Allah ya yi wa safati safa me yake nufi kuwa ya maki wannan kawun ne sai suka ba da amsa a kayan gwamnati ce wa inna la nahnu sabbuna ainihin nan zallahi mu ne masu yin wannan kaunin da Allah ya rantsuwa da mu a farkon sura wannan ƙarshen sura yana tabbatar da wannan ma'ana na cewa mala'iku ake nufi mu da kuka yi kawo Allah ya rantsuwa da su amma imamu sawu ya ce wannan abin da malam ya kawo cewa almala'ikatu tasiku nufusa fi ibada yace abu aqwali ɗayan fasuwa ne na malaman tafsiri fi tafsir safat cikin tafsirin ma'anar as-safat din nan wakila a ƙauye na biyu aka ce al-muradu abin da ake nufi al-mujahiduna masu yin yaƙi fi sabilillah Allah ya yi rantsuwa da mayaƙa lokacin da suka yi kwallo a wajen yaƙi shi kuma abin da yake gaskata wannan akwai sura mutum da Allah ya kira ta suratul sakki suratul sakki sura ta zama sabon yaki saboda a cikin ta Allah ya ce inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka annahum bunyanun marsus Allah yana son waɗanda suke yin yaki fi sabilihi a cikin ɗaukar kalmar da za a ce musulunci suna yin yakin nan kuma saffan tsohon yaƙi kenan waccan aya da waccan zura kamar suna gaskata wannan ƙaurin cewa da sunan Allah ke yin rantsuwa in ka ce a safaki masu yin bago shi kuma a sabbi da aka mai suna su sabbi shi ne sunan sauƙo a sabbi sauƙo a safaki masu yin sauƙo a wani ƙauri na uku aka ce almusalluna masu yin sallah a tsawon Allah yake rantsuwa da su Allah ya yi rantsuwa da musulmi da suka yi tsawon sallah abu tsayin a ƙauri na wuta ka ce a Allah yana rantsuwa ne da tsuntsaye da fito a jini haka haka take jeran da suka fitinta in tana shawagi a kan wannan kuma abu da yake gaskata shi faɗin Allah a suratul mali da yake a wajen nuna ne da tsayin fauka wuta har shi ma ka ga babu da aka ambata to ala ayi halin dai kauli mafi inganci shine ka haɗe dukkan waɗannan faruwa guda hudu inda za a da sigar jirgi Allah ya kawo da ce wasu fati da zai kawo guda ɗaya ba wasu fati Allah ya yi rantsuwa da masu yin kawo sawa'un sahun mala'iku ne ko sahun masu jihadi ne ko kawai masu yin sallah ne ko kuma tsuntsayen da suke shawari a sararin sama suke jera da fuka-fukansu Allah ya yi rantsuwa da su gaba ɗaya na'am fazzajira su zajira sannan Allah ya yi rantsuwa da mala'iku masu yin tsawa ga girgije a lokacin ruwan sama zajiran tsawa nan kan babu saɓanin almala'ikatu mala'iku ake nufi turjin sahaba da suke tsawata wa jirgin aika su ke wuce kurra shi a lokacin ruwan sama inda Allah ke ba mu labari wa yusul sawa'ika wa yusul ya man ya sha uku can baya da yake huwa da biyu hukumul barka khawfan wa tama'an wa yusul sahaba tiqala wa yustajibu ba'du bihamdihi wal malaikatu bil kifati wannan mala'iku da masu ne Allah ya wakilta suke kora hadin inda Allah yake nufin yin ruwan sama to Allah ya yi rantsuwa da waɗannan mala'iku masu tsawata wa giragizai aika su kuma da suke kora girgize zuwa ga asibiti zuwa wurin da Allah ya nufin yin ruwan sama fattari yaki zikira Allah ya yi rantsuwa da masu karanta alkur'ani daga tilawa ne aka ce attari mai yin karatu idan mace ce rai attari yadda mai karanta alƙur'ani yadda mu shi ne attari ya su to da yake rantsuwa ne asali aka samu da shi akwai wawan kasan ya farko sai aka yi adadi da ba aka ce fattari ya ci ai ƙurratin ƙur'ani Allah ya yi rantsuwa ya yi rantsuwa da makaranta alƙur'ani da tuzunan da suke karanta zikira domin tunatarwa matsar bi ma'ana a tariya inna ila haka wannan shi ne jawabin kasan duk wanda rantsarantsa da Allah yi yana jawo hankalin mu ya tabbatar mana cewa inna ila haka lallai hakika idan gidan ku ya ahala makka da ya ku mutanen makka na wajibu wallahi guda ɗaya rabbu samawati wal ardh kuma shi ne ubangijin sammai da ƙasai وما بينهما da abin da yake tsakanin sama da ƙasa wa rabbul mashariki shine kuma ubangijin wato mahudan rana wannan rantsuwa da Allah ya yi da waɗannan abubuwa duk da cewa Allah ya haramta wa bayan da yin rantsuwa da waninsa amma shi kuma ya halatta wa zaɓinsa rantsuwa da abubuwan da ya halitta idan mai tambaya ya yi tambaya misali ya ce me yasa to Allah ya haramta mana yin rantsuwa ورد من من النهي عن حلف بدين الله ya zo a hadisai mabambanta da suke ishara ga haramci yin rantsuwa da wani Allah shi kuma Allah gashi yana yin rantsuwa da abubuwan da ya halitta to sai amsa shi ne da annan nahya bil makhluq hannun rantsuwa da wani Allah wannan ya shafi abun halitta ne yan adam da sauran halittu hazara domin kiyayuwa min ta'zimi ghayrillah daga girmama wani Allah a bashi girman da bai cancance shi ba wa amma huwa subhanahu wa ta'ala a bashi Allah ko da cikin sarki fa yakasiru bi ba'd makhluqati ya halitta wa zatin sa yin rantsuwa da wani shashin abubuwan halittarsa duk da azimi domin girmama wannan auren da ya halitta ka kauli kamar faɗin da yake wa shamsu Allah ya yi rantsuwa da rana kai wato ha hadda haskin nasa ba wakuha ya yi rantsuwa da hanji wannan ya yi rantsuwa da tauraro wa kai da zalika da wannan abubuwa daban-daban Allah ya yi rantsuwa da su to amma mu sai ya haramta wannan rantsuwa da waninsa saboda kada mu kai wani girman da ba nasa ba mu kai shi matsayin abun bauta wannan kalma da Allah ya ce wa ma bai ma wa rabbul mashari ai ma'ana wani magaribi an ke su da almashariki ne amma ana nufin wani magani shi ne ubangijin mahudan rana da kuma mafaɗarta mahuda wani magani da mafaɗa ne shafi da rana ai la kullu yawmin mashrikun wa maghribun ita rana kowanne yini tana da inda take hudowa wa maghribun da kuma inda take faduwa wanda ba za ta tsara maimaita wannan mahudar da wannan mafaɗar bai ce shekara ta zaɓi daidai da irin wannan ranar kullum tana canza wurin gudowa kullum tana canza inda take faɗuwa shi ya sa nan Allah ya kira shi da jam'i wa rabbul masharifi kamar yadda Imam Nawawi yace ashara bi zalika ila anna bil ayati iktifa'u a cikin wannan aya akwai ikwa da ambatan almashariki kadai amma kuma yana nufin hadda almagari ala haddi abu ta iyakar wata aya a suwatun na haddi da Allah yake sarari da take kubun harra ai wal barda sai aka yi da alharra din tufafi an sani in aka sa a jiki akwai wanda yake maganin zafin rana yake kare jiki daga jin zafin rana amma kuma an ga akwai tufafin da ake ɗaurawa shi kuma domin ya kare jiki daga sanyin hutu to amma a wannan ayar ba a ambaci sanyin ba sai aka ambaci zafi kawai aka ce sarabila da ikukul harra sai aka tsallaka aka ce wa sarabi da iku ba a kafu amma ba a ce wa barda ba sarabila da ikukul harra to sai aka yi da alharra sun ana nufin walbarka har ta sanyi ne to haka nan da aka ce wa rabbul masharifi an yi da almashari ne amma ana nufin haka wani magari sannan wa inna maktasar almashari a wannan ayar Allah ya takaita a rusa lafafin almashari kadai bai ce wani magari ba ya anna nafa'ahu domin amfanin haccen rana a amu shi ne mafi gani bayi minar guruji a kan faruwar rana amfanin hudowar rana ya fi yawa a kan amfanin faɗuwarsa. To in kunta idan kai tambaya kace inna hu ta'ala jama'al masharika huna Allah ta'ala a nan yayi jam'in kalmar al-mashari al-mashari ismu ne na al-mashriq al-mashriq mahuda al-mashariq mahuda rana wa hadafa maqabirahu kuma sai ya shafe abin da yake da wata shi ne almagari وجمعهما هي حتى سجبا تيا في سألة الشنطورة مثل سألة سائلة بأذان الماكي إذا شنطورة معارج da Allah ya fara ku gudu da rabbil mashariki yake wani magani nan ma da sigar jam'i ne fara ku gudu da rabbil mashariki wani magani nan kuma yake wa rabbil mashariki kadai saboda shi shi kifai a sa'alar sa'ibin kuma sai ya haɗa su gaba ɗaya almashariki wal magaribi sannan wa sallahu ma fi rahman sai ya biyan da mahudan da mafatanta a suratul rahman sai ya rubuta tasmiya ba jam'in ba ba kuma mufradi ba shi ne rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini nan kaga ba tasmiya ba jam'i bane ba mufradi ba sai ya sallahu ma fi rahman yake rabbul mashriqain da yake ko guda rana guda biyu wal maghribin da guda kuralen fasuwar rana guda biyu wa afradahu ma sai ya kadaita su fil muzammil a cikin zuwa muzammil yake rabbul mashriq wal maghrib la ilaha illa huwa rabbul maghrib sai kawai da mufradi rabbul mashriq wal maghrib la ilaha illa huwa to yaya abin yake ne jam'in ne ko tasniyar ne ko mufradin ne fama wani hujjami bai na hannun aya to da ne fuskar da za mu iya haɗa waɗannan ayoyin gaba ɗaya ya zama ba su ci karo da juna ba kowace ta ba da ma'anarta cikakkiya da Allah yake nufi da ita alƙur'ani dai baya wannan juna maganar Allah kowace ya faɗa gaskiya ce amma da ɗan adam ne ya yi wannan maganar to sai a ce labudda sai a ɗauki ɗaya a ajiye masa sauran amma maganar Allah ce dole a ɗauke da kuma a yi aiki da ita to menene fuskar da za a haɗa waɗannan ayoyi a fahimci ma'anar ku cikakkiya to ujiba sai a ba da amsa da annal jam'a inda Allah ya kawo da jam'i kamar nan rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul mashariki da kuma suratul ma'arij da aka ce fala uqsimu bi rabbil mashariki wal magharib to an kawo su da jam'i anan bi itibari mashriqi kulli yawmin wa magharibihi saboda lura da mahudar rana na kowane rana da kuma mafata na kowane rana لأن الشمس ذلك لنا لها في سنة ثلاثمائة وستون مشرقا وثلاثمائة وستون مغربا الشيكالة إيرانا تنا تقول عليه بندوة dari uku da sittin adadin yawan kwanakin shekara sannan tana da guraren faduwa dari uku da sittin shi ma adadin kwanakin shekara wata shirka kulla yaunin a kowace rana rana tana hudowa min mashirikin daga mahuda guda ɗaya min daga cikin shirku da sittin sinna kuma ba za ta ƙara mai da hudawa a wannan mahudar ba sai shekara ta zagayo irin wannan ranar. Wata galibu kulle yau kuma tana faɗuwa a kowace rana fi muƙabilin cikin inda yake zaurantar wannan mahuda min tilkan magani daga ɓangaren mafaɗarta. Shi ma idan ta faɗa a wannan yinin to ba za ta ƙara faɗuwa a wannan yinin ba sai shekara ta zagayo irin wannan yinin. wannan shi yasa aka yi jamki saboda guda ɗari uku da sittin ne wuraren hudu wata da wuraren faɗuwarta wala uku da rabbi da mashariki wal magari wa tasniyatu shi kuma da da aka yi tasniya aka biyan ta mahudan ranar aka biyan ta mafaɗar ta rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini ko shi kuma da itibari mashriqin sai ko mashriqin shita'i an yi lura ne ko izina aka yi da mahudan rana a lokacin zafi wa mashiriki shi da kuma mahudan rana a lokacin hunturu wa magribi ma da kuma wajajen faɗi wasu a lokacin zafi da lokacin hunturu sannan na abu ne idan lokacin zafi ya yi to za ka ga rana ta kuma tana hunturu gabar mako kudu in lokacin sanyi ne kada ka ta kuma tana hunturu gabar mako arewa kuma haka ne in ka hutu a gabar maso gudu za ka faɗi ne a gabar maso yamma in ka hutu a gabar maso arewa to za ka faɗi ne a zan- a yamma mafi arewa to saboda haka aka ce rau mashriqaini wa rabbul maghribaini duba da lokacin hunturu da lokacin zafi wal ifradu shi kuma inda ya zo da kaɗaitawa a surafin muzaffin ko رب المشرق والمغرب لا اله الا هو باعتبار مشرق كل سنه ومغربها saboda izina ne ba zan hudu rana na kowace shekara idan ta hudu ba za ta ƙara hudowa a wannan ba sai kuma ga ɗayan Allah ya sani to sai aka kaɗe ta ji aka ce rabin mashiriki wal magribi haka ne idan ta faɗi a wannan mafatar ba za ta ƙara faɗuwa ba sai shekara ta zama irin wannan ranar saboda haka aka kaɗe ta shi وكفر جميع هذه الصور بمناسبة طلوع أولها wato an keɓance wa kusan jam'u an keɓance jam'i a wannan sura da aka ce wa rabbul mashariki da munasabati bihi awwaliha saboda dacewa da jam'in farkon sura an faro da rantsuwa da abubuwa masu jam'i wa safatu jam'i ne فالزاجرات جمع ne fattaniyat jam'i ne to saboda haka da aka zo karshe da aka ce wa rabbul masharik duka wannan rantsuwa ne da Allah ya ya kawo da jawabin kasmi inna ilahakum la wahid lalle ubangiji ku ya kuka da makka guda ɗaya ne wallahi guda ɗaya ne ba kamar da kuke yin tawa ba kuma kan kuma abakan bauta ne kuma shi din nan dai guda ɗaya ne shi da rabbul rabbul samawati wal ard shi da ubangiji sammai bakwai da ƙasai bakwai wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin wa rabbul mashariqi kuma shi ne ubangiji mahudan rana ai wal magaribi hatta mafadan rana na'am
إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب na'am inna zayyana sama'a dunya Allah ya ce lalle mu mun kawata saman nan ta duniya wato sama ta daya wanda idan ka daga kai kake ganin ta Allah ta yi mata ado bi zinatil kawakibi da adan nan na taurari ai bi mawqiya da hasken taurari au ko kuma bi hada tauraron gaba daya saboda akwai sa'ayi wai taurarin a ina take a wata taurari in an yi a kan mata ɗaya suke to zayyana sama a duniya bin kawaki da ake yi da taurari in kuma ba a kan mata ɗaya suke ba to mun yi mata aro da biyu da kawaki da ake zauƙiya da hasken taurari saboda ita rafar gulaba a malamai sun saba halin kawaki da kusa ma'a duniya shin taurarin na a saman nan ta duniya suke أو ثوابت مثبتة في العرش أبكين على العرش وضوءها حتى هي قوي يسيرها يكي هو يتعلم لسماح الدنيا جوانا سمى الجمهورية إلا لا تيع على العرش أنا لن حتى هي هل يكي زرشي ويكي بيانا أسمى الجمهورية لأن السماوات يومن سمى بقل شفافة wato ba su da kauri domin asali da hayaki Allah ne ya halice su la tahajjabu ma wara'aha sama ba ta tsare abin da yake bayan ta nuna abin da ba ma gado abin da yake shi sama nisan da kai mana ne idan mu bai da ƙarfin da zai zarce har ya ga abin da yake cikin ta amma da za mu samu ikon zuwa inda kake to idan mu zai iya gani abin da yake cikin ta saboda shafafa ce an yi ta wanda take ba ta da kauri na duhu na wato kamar gilas ne tana da kaurin da zai shekara ɗari biyar amma kuma shafafa ce kamar gilas take la ta hadu goma wa ba ta iya tsare abin da yake bayan da ya ba za ta tsare su ba ba gano abin da yake cikin ta to kawo da in hasken taurari suna da ƙarfi idan al'arfi za su iya haska har sama duniya to ƙauni ne guda biyu da Allah ya ce بزينة الكواكب والإضافة وهي إضافة زينة الكواكب ومن زينة مضاف له. الكواكب مضاف إليه يقصد إضاف الجمع بين زينة كواكب زينة مضاف الكواكب مضاف إليه wannan ibaba zai bayani da ku bayani ne cewa ba da taurarin aka yi ado ba da harshen da aka yi wa saman ado ka kira da talmini kamar kira da tawo da talmini fasuwar wasali a kushe kira a tamuru tamu kira da ake bafa ce wata zo guda ɗaya ne zinatin kawashi ne to akwai kira da tawo inna zayyantar sama a duniya بزينة للكواكب معناه بزينة الكواكب تقول تنوين بزينة ita kuma a zubai wannan kira'i na ruwa yana bayyanawa ne bin kawaki da kaurarin wato gwargwadon tsakanin da aka yi in ka ce bizinatul kawakibi saman nan an mata ado ne da adan taurari taurari suna kan al'arshi hasken su ne aka yi wa saman ado da shi a kira'ar da kamar su kenan zinatin da adan saurari aka masa ado ba da saurari amma kira da ta zo da zinatin an yi wa sama ado da zinatin da ado adan shi ne alkawakibi kan ya zama za a cikin alkawakibi yana bayanin adam yana bayanin siffar abinda aka yi masa ado shi ne sauraro ya nuna cewa ne kira a sama wato sauraro a nan sama ta ɗaya ciki wa hifzan
وحفظا من كل شيطان مارد kuma Allah ce wa hifzan da kuma tsari da muka yi wa saman nan min kulle shaitani da dukkan wani shaitani marifin mai tsaurin kai hifzan ɗin nan mansubu abin wa fata a da fi'ilin muqaddam muqaddam da wani fi'ili a muqaddarawa don haka kawai ba zai yi mata a zance da wani dalili ai ma'ana a cikin ha din kiyaye ta hifzar kiyayewa kiyayewar da Allah ya wasa shi da bishudu da taurari Allah ya zuba wasu taurari na musamman da suke yin gadin shaidanu masu zuwa kasance shi ne Allah ta mun tsare ta mun ba ta kariya min kulle tsari da dukkan wani shaitani malikin mai kangara ai atin mai tsaurin kai kharijin an da'atu wanda ya fita ga bari zuwa Allah da yake zai ce ta albarkar sa mai zai kafoji na tafiyar alami a kalamun kudurati to Allah zai zuba saurari da mutum ba da kariya ga wannan sama لا يسمعون ولا يسمعون إلى الملائكة عليه ويقربون من
لا يسمعون إلى الملك الأعلى su shaidanun nan da suke zuwa katon ji Allah ya zuba taurari ba za su je kuma da inda za su jiyo maganar mala'iku ba saboda haka la ya zuba kula ai a shayatin shaidanun nan ba sa jiyowa illa da mala'il a'la zuwa ga zancen jama'an nan maɗaukaka su ne al-mala'ikatu fi sama mala'ikun da suke cikin sammai ba sa taɓa jin maganar mala'iku al'a'ala maɗaukaka wa ukiyar sama'u bi ila ana an yi ta'addin as-sama'u da lafz da kalmar ila idan wato asali la yasma'una al-mala'a al-a'la ba sa jin jama'ar nan maɗaukaka to sai aka yi ta'addi da ila وأجي السماء بإله لفظ الإله لتضمنه سبب السلطة دينا معنى الإشجاع معنى كتفني duk da cewa an zuba taurari suna ana jifan da shi suka je kakarci to suna zuwa kusa da inda taurarin ba za su same su ba duk da yadda kasar kuma su ne ake shigawo ko za su ciyo wani abu da su yi wani alami ko za su je wani abu na zancen mala'iku dukkan haka kuma ba za su ji komai ba shi ya sa aka yi ta'addi da ila la ya su ma'una ila da mala'il a'a ko sun kasa sun nan ba to ba za su je komai daga zancen mala'iku ba wajen kira ta a cikin wata kira ya rubu da shi da nemi da shaddar wannan dogaye la ya samma kuna wasu da kuma shaddar sun ta gaba ɗaya don kira da la ya samma kuna ba sa ce ita wannan kira kuma da mubalaga la ya samma kuna shi da nemi wasu asulu asal ita wannan duga ta ya samma kuna ai ya samma kuna ne ita ne shaddar uljimatin ta'u fi sirri ya ka nutsar da ta a cikin sun sai ta zama shadda ya san ma'ula isu ku dubara ga ke wa yukuza kuna kuma ana jifan su a shayafin wannan shaidanu ana jifan su bi shubi da bantarma shi ne tauraro min kulli jalibin ta kowanne gefe ai min afakin sarai daga kakannin sama duk da inda suka zo wa sama to za a jefe su da wannan tauraro shi ne ba a gan shi kan ya tafi kamar mashi har ma ana cewa ai mashi ne amma asali ba na yi bane tauraro ne mai wuta da Allah yake jifan wannan shaitanu da shi duburan دبورا ولهم عذاب واثق na'am duburan da Allah yake wa yukuzabuna min kulli janibi ana jifan da taurari ta kowanne gefe duburan suna kaskantattu suna kaskantattu مصدر ندهره ظهور اسم المجل ان كتي دهره هو يا كوريش اي معنى درجه دهره اي درجه يا كوريش zai zama daraja yudiridu sarjan in kuma dahara ne dahara yudiridu duhura duhuran shi ne ismul manzali na dahara ne ai tare da ya kore shi abu ada ya nisan da shi to kalmar zuhuran suna ababen korewa da nisan ta su daga inda saman nan take walahum azabun wasib kuma a ranar lahira azaba madawwaliya ta tabbata gare su wannan kalma ta zuhuran Allah ya faɗi wata makamanta yadda a cikin suratul a'raf da yake a cikin kaya ta iblis lokacin da Allah zai kore shi daga aljanna Allah ya ba mu labari ta kala rusuli na mazuman mazukura na kura ka ce zuhura wannan ismul manzar ne mazukura shi ismul ismul maqbul ne kala rusuli na Allah ya ka fitar min haka daga aljanna mazuman kana abun zargi mazukura kuma abun korewa daga rahmar Allah Ina Allah ya ce zuhura za a koro suna kankantattu walhum azabu wasibu kuma azaba ai da'im madawun ya ga tabbata gare su a ranar lahira illa man khatifa al-khadaba إلا من كذب الكذب فأتبعه شهاب كافر Allah yace illa man khatifa al-khadaba sai dai wanda ya warci wani ji na mala'iku daga cikin shekaru saboda nashin da tsaurin kansu ana harbin da wannan taurari ana kashe su ana raunata su amma ba sa fasa ka san shekari da aljiri akwai taurin kai da nashi shi yasa Allah ya ce shaitanin mari ne shaitanin mari ne taurin kai ne taurin kai mai kangara to duk da haka ana samun man kaɗe maka wanda zai zai ya wanci wata kalma da ya warto ai almarrata wa lillahi min dalilin ya sabba kuna ai la ya kuma ba wanda zai ji maganar mala'iku a cikin samaniya illa shaytanu da zai tafi al kalimata min al mala'ikati sai dai shaytanu mai aurin kai wanda zai zo duk da ana jifa da taurara ya je ya jiyo ta kalma guda ɗaya daga wajen mala'iku da suke cikin sama ba a kaza sai ya riko da jama'atin da gaggawa shi ne mara alkasu ɗin warcewa kamar zai wartoci ne ana korarsa zai ya kasa kunne in an jeho shi sai ya warto abu da ya fi da kullum da jama'atin da gaggawa duk da haka kuma ba kyawun ruwa ne ba ba a taba hushe hagu sai wani tauraro ya biyo shi shahabu shi ne kaukabu gome ku tauraro ne mai haske shi ne shihab zai biyo shi duk inda ya shiga ta kibu kuma sai ya ga ya huda shi an yi kibu zai huda shi an ko kuma yi hulku ya kone shi kurmus ya kashe shi an yi hududu ko kuma ya haukata shi sune suke zama fatalwa wanda ba su kone ba sun mutu idan tauraron ya kuskure su ya shafe su sai su haukace su zama fatalwa su zauna a daji suna hallaka mutane ko suna fatar da mutane a wannan kalma da Allah ya ce illa mun kadifa kadifata fa atba'u shihabun taqibun a in kunta idan kace imamu kawai da qawluhu min kulli shaytanin marid yace wa kanu su shaytanu da farkon lamarin sun kasance ya yi da kula alin samawa dan ana musu aka yi da can ba a hana su shiga sannan bakwai gaba ɗaya duk inda mala'iku suke zuwa a cikin sannan yau su ma shekaru da aljanu suna zuwa wa kanu yadkhuluna sun kasance suna shigar sannan bakwai wa ya'tuna bi akbara suwa suna zuwa da labaran sannan bakwai idan Allah ya umarci mala'ika jibrilu da wahayi ko wani abu da za a zartar a duniya idan ya sauko sama ta bakwai malakun da yake za su tarbe shi zai ba su labarin abu da aka aike shi in ya sauko sama ta shida a su ma za su tarbe su zai gaya mu da haka har ya sauko sama ta ɗaya duk yana faɗan aikin da aka yi masa to su kuma shekarun da suke cikin samaniya inda ba a hana su ba suna jin abin da yake faɗa sai su zo su gaya wa bokayen shi ne ke kwanci tuna Allah ka halaki sai su zo su jefa wannan kalmar da suka jiyo su jefa ta ga bokayen su kuma bokayen su gaya wa mabiyan sai a dinga mamakin bokaye da irin labarin gaisu da suke bayarwa sai kuma su daga karɓar kuɗi a hannun mutane su bokayen sai kuma su dinga yi wa aljanu hidima suna wani bincike-bincike da abubuwan da suke nema a wajen kowa yana amfanar kowa wannan a farkon lamari haka yake gudana falan ma wuri da isa alaihi salatu wa salam yayin da aka haifi annabi isa alaihi salatu wa salam guni kullin salatu samawat sai aka da shi sai aka hada shekaru da aljiru shiga sama ta hudu zuwa ta bakwai aka hana su garcewa yin kayan kamar da daga sama ta uku za su yi zuwa sama ta ɗaya da sama ta biyu da sama ta uku amma da daga ake hana su zuwa sama ta uku har zuwa ta bakwai saboda me ana shirye-shiryen zuwa manzon Allah kan ya kusa zuwa da har an annabi Isa a tunda an aika annabi Isa to sai aka fara rage ƙarfin shawagi shekaru da annabi a cikin sammai bakwai sai aka dakatar da su iya sama ta uku kaɗai فلما وجد محمد عليه الصلاة والسلام يقصد أعجب الله الله صلى الله عليه وسلم منك من السماوات كلها في أقهل من الشجاع صلى الله عليه وسلم ko sama ta ɗaya da mutum shiga ba. Fama minhu a hadu ba wani ɗaya daga cikin shekaru da aljanu nan yuyi istiraƙar sani da yake nufin tasoji illa yuyi da shahadi sai an harbe shi da tauraro وهو الشعلة شيء يوم حتى لذلك من النار لوتا فلا يقوم كما كوال النار فلا تقوم كل شيء لا يوم أبدا حر أبدا إن دي إن دي يا هو يعني استراق الدم لو فزا أحرجش لو أن التوراة كما التوراة أن أحرجش فلا يخلقه أبدا لا يقوم كل شيء حر أبدا فما فمنهم من يقتله daga cikin shaidanun za a koyar da tauraron zai kashe shi ya same shi wannan daga cikin zuman wajen hawa a kowane zai kowane iya fuskar wannan daga cikin zuman ya hazo ruwa a kowane zai haukata shi fa ya tiro gaulan sai sai sai sai na wafa kalwa wanda ba da hankali mahaukaci zai haukace ya dinga yawo a daji in kai rashin sa ka gamu da shi to ba kyau domin shi ba haka yake yake ba ko an kawo ka gida ana mara rukiya yana jin zafi da alamar bai da hankali shi ma sai tsala alamtar da saboda ba hankali ne da shi ba ga wurin din nan bacewar hankali shi yasa a cikin wannan sura za mu ji lafiya gauru wallahu ala min ghafur bacewar hankali ne gauru kamar da Aisha jiya hankali ko bacewa kafin take mutum ya dawo hayyacin fayasiru gauru sai ya zama fatalwa wanda yake ya haukace yanzu nasa sai rika fatar da mutane fil barari a cikin dazuzzuka idan mutum ya tafiya shi kadai a daji shi yasa aka halarta mutum ya shiga daji tafiya ta bulaguro shi kadai saboda irin wannan fatalwa ko aljanin da aka harbo shi ya haukace za ku iya gabo da shi daga ya shafe ka shi kenan sai kanka yi biyu sai ka yi ta yawo a gefe ka kasa gane gabas da yamma har yunwa da kishirwa ka kashe ka saboda haka aka haramta mutum shiga daji shi kadai saboda gabuwa da irin waɗannan na amfasar tehi
فاستبقهم وهم أشد خلقا من خلقنا إنا خلقناهم من دين لازم بل عجبت ويسخرون
Allah ta fassar tehi ya rasu da ka tambayi kafiran makka ka nemi fatawa a wajen kafiran makka ai in saka bin kufara makkata da kariran aukan bika ka nemi labari wajen kafiran makka wannan ko ka kariran ka tabbatar musu abin da yake na gaskiya aka san abin da su kuke zato au tawjiba ko kuma a saboda zargin da Allah yake yi muku yadda ka tambaye su a hum ashaddu khalqan shin su ne mafi wuyar halitta halittar tana jauriya an man kalakana ko kuma waɗanda muka halitta min al-mala'ikati min mala'iku wal samawati da sammai bakwai wal ardi da sammai bakwai wa ma fihi ma da abin da cikin sammai da sammai ka tabai ka jiran makka da suke cewa in sun mutu ba za a tashe su ba to kuma jauriyar halittar su ce su ne a shaddu kalkan masu wuyar halitta shi ya sa an sun mutu ba za a iya dawo da su ba ko kuma a'a waɗanda muka halitta na sauran halittu da su mala'iku da sammai da ƙarfai su ne suka yi su wuya ko tsanani wajen halitta in ma akwai wanda yake da wuya ne in na halatta na wasu sani ba lalle mu mun halicce su ai asali wani asali da su ƴan adam mun halicce su ne min tsinin daga laka lazibin mai janku daga asalin ‘yan adam shi na nan adam to shi kansa mahalicce shi ne da laka lazibu wanda yake mai damku ai lazibu wanda yake da zamtar inda aka liƙa shi yanzu kudurin yana ɗanfarewa a hannu sako idan ka taɓa shi to sai daga ya mun makale a hannu to da irin wannan lakarin mai damku aka shi a nan adam al-ma'ala anna khalqahum da ibu ai halittarsu mai rauni ne taɓo wanda da hannunka ma za ka iya latsa shi ka iya huda shi ka yi yadda kake so da shi saboda rauninka da shi ba ka yi azali fala ya takabbaru ke da kamata da yi girman kai ba bi inkarin nabi da yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam inkari akan abin da ya zo da shi wal qur'ani da yi wa alqur'ani inkari al-mu'addi wa inkaru lil nas shine yake bayuwa ila ilahihim zuwa ga hallaka su da yake ko aliyyar hallaka su abu ne mai sauki a wajen Allah saboda haka amsa dai halittar ɗan adam ba ta kai halittar mala'iku da kuma sannan da sai da Allah ya halitta saboda kuma halice su ne yin tsiri daga laka asalin su kenan lafiya wanda yake mai danku su ne yanzu ba su samu ma wannan ɗin su ai da ruwan da ni ba ka halice su shi babansa adamu ne alaihi salam aka halitta shi da takotun wanda yake mai dango suna ka halitta da ma ko kwatan kalmin takon ba mai kai ba to wanda yake da irin wannan rauni har ya yi inkarin cewa in ya mutu wani wanda ya halitta shi zai dawo da shi yana inkari ban da ɗinke ɗalibin garbi ila haka in ana magana aka kawo ban tana isharar zuwa ga shiruwa da aka yi intiƙali biyu garbi daga wata buƙata ila aka zuwa ga wata buƙata ma'ana daga wani zance da ya gabata da aka kammala shi zuwa kuma wani zance daban wa huwa al-ikbaru bi halihi wa bi halihi shine labarin da Allah zai ba mu na halin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma halayen kafiran sa na Makka bas bari da ya Rasulullah ajibta kana yin mamaki ki fati ta yi ajibta kitabun zance ne da Allah ya yi min nabi da Annabi sallallahu alaihi wa sallama kana mamakin min takazibihim iyaka daga ƙaryatawar da suke yi maka ya Rasulullah shi manzo Allah in yana karanta da kafiran maka yana kiran zuwa ga musulunci suna cewa ƙarya ne sai ya dinga mamaki yanzu wani ɗan adam shi ne ya ƙarya da irin wannan abin da Allah ya ya aiko da shi kai kana mamaki wa su kuma yasawuna suna yin izgilanci minka alfika daga mamakin nan Allah ya yi wa juna kallon kallon shi yana mamakin yana tausayin su kuma suna masa izgilanci a kan mamakin da yake wa iza zukiru وإذا ذكروا لا يذكرون wa iza zukiru idan aka musu wa'azi ai wu'izu aka tunatar da su aka musu wa'azi bil qur'ani da littafin Allah na alqur'ani la yadkuruna ba sa wa'azi wa ai la yattaqiduna ba sa taɓa karɓar alqur'ani don su wa'azi su musulunta wa iza aw ayatu وإذا رأوا آية يستسخرون وإذا أو حاجة إذا كنا مزوجين موجودة da Allah ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan shi kakin kamar kamar tsagewar wata ya kasu da kai su da izgilanci da Allah ke yi ta rabar da sa'adu wa shaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yuridu wa yaqulu innahu mustamil yastajibu da nafsu da izgilanci bi hada wa mu'jiza wa qalu وقالوا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا سنة فجل فيها سكين وزن مجزة بألا يرى وزن الله إن هذا أي معنى ما هذا وما أبدا يفعل من آجي والوكا باقوم يبني إلا سير ما تسهل لمبين مبين أي بين وليس أبين نعم أإذا متنا وكنا ترابا وإذا ملنا لمبعوثون وقالوا مكر بالبعض كأجرام مكة تنفقا سنة ما تبوتوا لإنكار إذا تاشوا القيامة suka ce a idan mutuna shin yanzu idan muka mutu wa kunna turaban muka zama tsokin aya wa izaman da ƙasusuwa naman jikinmu da ƙwargonmu da jijiya duk ya rike ya zube ya zama ƙasa sai ƙashi a inna la mabu'udu da yanzu mu za a tashe mu to in mu za a tashe mu a wa'aba'u al awwaluna أو آباؤنا الأولون
a wa'aba'un al'awwalun to iyayenmu da kakanninmu na farko ma in mu yanzu da je in an ce in mun mutu yanzu za a tashe mu wata kila daga mun mutu ne za a tashe mu ba mu jimawa to aba'un al'awwalun da su ubanninmu na farko ma za a zama can kakanninsu na ɗaruruwan shekaru da suka shuɗe su ma hakan ne in sun su ma za a tashe su بسكون الواو أو آباؤنا الأولون هذا فرق الأول والفتية قراءة أو آباؤنا الأولون أقول أنا هذه أو آباؤنا الأولون قراءة كما أو آباؤنا الأولون والحضرة والنام أليف لفظ كل الحمزة للاستفهام الوجود استفهام الكبيان والأدب بالواو كما أدب النوم إذا أكثر ai za a yi cewa a a ba umar awwal nuna amma sai aka sa wani bayan su mahamu to wofin yi yan nuna adabi ne da aka yi da suke yi akan a illa da babu suna to wai har da iyayenmu na farko da suka mutu wal ma'rufu alayhi mahammu in wa ismu wa inna wa isma aw dalilu ila babu suna wal farquna fasu istifara kullu am
قل نعم na'am وأنتم ذاكرون wani na'am ka ce musu kwarai kuwa ya rasu da nan tun an su za a tashi ba tambaya kuke ba in kun mutu za a tashi ku har da iyayenku da kakanninku kun ka ce na an kwarai kuwa wa an turjaji kuma za a tashi ku ku kuna kaskantattu ai sabi wa kuna wala kaskantattu kaskantattu tun da ba ku mutu da imani ba fa inna ma hiya فإنما هي مجرة واحدة فإذا هم fa
ينظرون inna ma hiya ku sani ita fa tashi nan na alkiyama da ziratul awa ce ba wahidatu guda daya daga Isra'ilu ya busa kawo shi ke ba fa idahum la yanzuwa al-khala'i dukkan halittu a hayau za su zama rayayyu yanzu na suna sauraron ma yi arziki da za a aikata musu daga an busa kawo an tashi kowa yana waje-waje kowa yana da da cikin rubiya za a yi yanzu nuna min da ma'ana yanta biyu suna sauraron yaya za a yi da su wa ƙalu وقالوا يا ويلا
na'am هذا يوم الدين wa qalu kafiran maka suna cewa lokacin da aka dace a kiyama za su ce ya wailana kai tamu ai halakuna mun halaka wa huwa mazun ismul masdar ne la tila lahu min lafazi kamar da muka faɗa a surar yasin ya wailana kai tamu mun halaka wa taqul lahu mal lahu malaikatu malaiku za su ce musu hadha yawmud din wannan shi ne yinin nan na sakayya ai al-hisab wal jaza shi ne yinin da Allah ya alkawari za a yi hisabi a cikin sa kuma za a saka wa kowa da abin da ya aikata domin kuma ya abin da tsari zarratin sharran ya rabu kuma ya abin da tsari zarratin ka khairan yin a farko kamar ya abin da tsari zarratin khairan ya rabu kuma ya abin da tsari zarratin sharran ya rabu kowa abin da ya aikata zai gan shi a wannan ranar kuma da shi za a yi masa sakayya wannan da yake wa wata kullu da hudu mala'ika shi ma ɗaya daga cikin farfiyar malaman tafsiri shi ne wannan kalmar da za a ce haza yau rufi mala'iku ne za su gaya musu ko Allah ne zai gaya musu ko rurai ne za su gaya musu to shi mai dalalai ya kawo ɗaya daga cikin farfiyar guda uku yace wa taqulu lahum malaika amma imamu kawu yace ashara barka inna annal mawqifa tamma inda qawli ya ya wailana wa ma ba'dahu abin da yazo baya haza yawmud dini kalamu mustaqillun zance ne mustaqbilun mai fuskanta wato hukuncin da yana gaba yace wa haza azu itibalan wannan abin da bala ya kawo yace wa taqulu lahum malaika ɗaya ne daga cikin ma'anonin da wannan aya take kunsa wa ya kabilu yana iya kunsar annahu cewa hada yau mutinin nan min kalami ba abihu li ba'd zancen su ne ma suka ne a junan sun firki da suna cewa to wannan wanda irin yini ne mun hallaka sai wasu ce kai wannan kan ita ce ranar da aka ce za a yi sakayyar hada yau mutin min kalami ba abihu li ba'd ويا من كما يرى قضاء أنه من كلام الله تعالى زنشان الله لشيء يكي في أبوه هذا يوم الدين تبكيت له دومن سنة سكوكا ويا من كما يرى قضاء أنه من كلام المؤمنين له يا لك زنشان دا مؤمنين ذات في أبوه هذا يوم الدين أبشر الذين ظلموا هذا يوم الفتح الذي كنتم به تبشرون za a jabu da haza yau mulfasin wannan shi ne ranar nan ta rarrabewa hukunci bainal halaki tsakanin halittu ranar da za a zuwa yin sabi a rarrabe yan wuta da yan aljanna a rarrabe masu gaskiya da masu karya shi ne yin nan na rarrabewa allazi kuntum bi tukazzibu wa la tukazzibu kuna karyata shi wa yuqalu lil malaika uhtu اهجروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون
اغسلوا الذين ظلموا وأهل وأهل كلمة الحجر شيء كاشي ومن da aka ji uhushu da zina da ramu ma'ana ba wai a tashe su ba ai Allah ya yi tashi da kiyama ma'ana shi ne a kowane waɗanda suka zalunci kawunan su da kafirci shi ne wani ƙaunin mala'ika ɗin za a gaya wa mala'iku Allah ya ba wa mala'iku umarni cewa ku kora waɗanda suka zalunci kawunan da yin shirka su ne kafirai wa azuwa zau su da abokanansu abokanan gurbin ai ƙurana a hu mina shayaɗi azuwa da kuma nan ba wai ba ta yin su su ma za ka yi da suka yi shirkar za a kora su tare da shaiɗanunsu wa ma kanu ya abuduna da kuma abin da suka kasance suna bautawa min duni da kuma bayan Allah ai dai min al-awtan su ne kuma da su da shaytanun nasu da kuma kan nasu gaba ɗaya za a kora su zuwa wutar jahannam min duni da من دون الله بعضهم إلى صراط الجحيم
na'am za a ce ku kora kafirai da shaidanu da suka fatar da su da kuma a gumakan da suka kasance suna bauta wa dinin Allah kuma bayan Allah fa hadu ba ta ku nuna musu a nan ba shiryarwa ce ta shiryawa fa hadu ai dulluhu ku nuna musu wa su ko ku kora su ila sirata jahil zuwa ga hanyar wuta ai tariqin nar za a kuma wannan Allah ne ke umarta mala'iku bayan an ce wani tazu ne ba a yi wa rubin yau an waro shi daga cikin taron gurbe sai a ce wa yanzu to ku kora su ku nuna musu hanyar su ta zuwa wuta da yankin nari sai an koro su an zo kamar za a zuba su a wuta da kuma Allah ya ce wace kuhu inna muku وجهوهم إنهم مسؤولون Allah ya ce wace kuhu ku tsaye da su a ƙi su ku tsare su inda sirati a daidai wajen tsallaka sirati da ba da sun taka siratin wuta za su fada to za a ce su tsayi da su inda sirati a wajen sirati innahu domin lalle cewa su ba su da za a musu tambaya ababen tambaya ne an jami a kawali ko af'ali da dukkan babuwar su da izgilancin da suka yi wa manzon Allah wa af'ali da kuma ayyukan da suka yi na kwamfan gumaka ma da kuma lafiya ما لكم لا تناصرون wa yu'azzahu tawbika kuma za a gaya muku wannan kalma domin tsananin jirgi da Allah yake yi malaku wai me yasa ne ku la talafu da ba za ku je ba kawo juna ba kuna ganin da ga jin mutar za a kawo to ba wani abu za ku iya kai ma kawo junan ku da shi ai me yasa la yanzu ba a muku ba ba shashin ku ba zai taimaka wa shashi ba ka hali kuntu duniya kamar halin rayuwar na duniya idan an zuwa taɓa kaji ne a cikin kula kuma da taron dangi idan kuna kulla kullun yadda za ku yaƙi musulmi za ku taimaki junanku da makami da shawarwari da dukiya ku je ku afka wa musulmi to me yasa nan ga shi kuna gani za a ba ku a wuta la talafu ba za ku taimaka wa junanku ba idan ba ta ƙarfi cikin nan ina masu dukiyar ka ina masu iya kulla bakin cin naku ku zo mana su taimaka muku kan ku ba a wuta wani kuma ne mu بل هم يوم مستسلمون wa yuqalu lahum tawbika za a sake gaya muku ne wa yuqalu anhum za a ce da su bal hum yawma mustaslimun bal kai bari ne ku su kafirai al yawma ayyuha mustaslimuna sun ne kauyen san ya kaddara wa yuqalu anhum ba ba wa yuqalu lahum ya ce wa yuqalu lahum su su ake gaya wa ana faɗi gare su don ku wa yuqalu anhum za a ruba shi su yi a cikin su albarka an tambaye su shugaban azaba da tsoro ya hana su amsa tambaya an ce malakun za ta maka yi sun yi shiru to wani ƙwaro an mala'iku za su faɗi a madadin su sai ce bar a ba haka wani su kafiran nan a yau da a yau da ta tashi alkiyama duk kan da yau da sun yi ƙauya sun sallama sai yadda aka yi da su ai murqaduna suna masu jawuwa azzillahu kuma kasantattu ba su da ta cewa ba su da wata dabara ko ko ko jira da za su yi wa bala ba do ba وأقبل بعضهم على بعض يتباعدون
Allah ya ce wa aqbala ba'dhum sashin kafirai ya fuskanto ala ba'adin da shashi da ta kafa nuna suna tambayar juna in ka ce yas'aluna wani ɓangare ne yake tambayar wani ɓangare amma ya ta kafa nuna kowa yana tambayar ɗan uwansa suna yi wa junansu tambayoyi an yi talawo nuna suna zargin junansu shugabannin da kafinci suna zargin talakawar kuma talakawar tare suna zargin shugabanninsu wai da kasan nuna suna husuma da jayayya a tsakanin
قالوا إنكم كنتم تعفون عن اليمين قالوا أي الأتباع منهم talakawa mabiya minhum daga cikin kafirai ƙalu sun faɗi lil matbu'ina ga ababen bi su ne shugabansu na kafirci suna gaya wa shugabanninsu na kafirci innakum lalle cewa ku waɗannan shugabanni namu kuntum kun kasance kafuna na kuna zance mana anil yamin ta bangaren dama ma'ana anil jihatin lati kullu la amanu kun minha kuna zuwa mana ta ɓangaren da muke amince muku muke yadda da ku bi halifu kuma saboda rantsuwar da kuke mana da gumaka annakum cewa ku ba alal haki akan gaskiya kuke cikin bautar gumakan nan da kuke akwai masu langwama hankali a cikin su wanda ba su da wayo ba su da dabara su masu wayin cikin su manya manyan su yanzu su ce tunda kuka ga muna yi ai abu ne mai kyau da babu kyau da mu ma ba za mu yi ba idan mabiyan suka nuna shakku sai su musu rantsuwa a kan lalle fa su alal haƙƙi suna kan gaskiya shi ne ma'anar inna kuma kudu ta tuna na alil yamin dama rantsuwa ma ana ta masa ai al yaminu ba suna zuwa mana alil yaminu ta bangaren rantsuwa yadda za mu yadda da ku akan abin da kuka gaya mana to ba saddaqna ku sai muka gaskanta ku wata ba'ana ku muka ji ku cikin kafirci al-ma'ana ma'anar wannan aya innakum tatuna na anil yamin ai annakum abadantumuna ku ne kuka fatar da mu talakawan suna zargin shugabannin su akan su suka fadda su qalu قالوا بل لم تكونوا مؤمنين
qalu sai su shugabannin ai almatubu na ababan bi waɗanda aka musu biyayya cikin kafircin lahum sai su gaya wa mabiyan nasu bal kai ba haka lamarin yake ba lam takunu mun da ma kafin mu zo mu fitar da ku ba ku zamanto masu imani da ma da ka mutu kuma ka same in ka ce wani ne ya kaddare ai ya same ka akan shari'a ne ya kautar da kai sai ka ce ya fitar da kai to da ma ya same ka cikin bata ai kalibin ya ka kawai ba ka da haƙƙin za ka ce shi ya batar da kai dama akan batar kai su an da su shugabannin suka ba su suka ce ban lamta kunu muni ne dama can kwata-kwata lamta kunu muni ba ku kasance masu imani ba wa inna ma yasduqul ibla yasduqul iblalu minna ana gaskata cewa mu ne muka batar da ku allau ka kuntum mu'mina da kun zamanto mu'minai da kun imani ne sai muka zo muka ce ku bar imanin ku bi mu a cikin kafirci to sai a ga ta ko a ce eh lalle mu ne muka bar da ku ina fata an gane ana gaskanta ƙasar wanda muka yi muku ne inda ku din muminai ne muka same ku da imani faraja'atum sai kuka komo anil imani ga barin imani ilena zuwa kiran da muka muku a cikin mata kaga a nan kamar shugabannin sun yi gaskiya sun kawai su ruba suke saboda sun ga azaba suna neman wani za su tsora wa laifi sai da inda kun taso da na amir ya biyu suka ce a'a da ma ballan da kunan muni ne amma haka muka zabe ku akan bata da ma ku ba masu imani ne wa ma kana na alaikum وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين sun shugaban nasu shugabannin na kafircin dai suka ce wa ma kana lana alaikum min sultani wa ma kana min sultani ba ba mu da wani power ai kuwatin karfi wa kudartin da iko da kudirkum da muke rinjayar ku alamu ta ba'ati na abu sabun mu ba mu da wannan ikon da na gare mu alaikum akan ku ba zuwa muka yi muka kama ku da ƙarfin tsiya muka sa ku cikin kafirci ba ba mu da iko in kun ga dama za ku iya gurin mu ku je ku yi imani bal kai bari dai kuntum kun kasance kauman mutane ne tsagina masu tsagawa ai bayi na fatattu misali na irin da mu da ku duk ɗaya ne ba ku ba mu da wani bambanci ku ma kun kasance fatattu ne kamar mu fa haka alaina فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون fa haka alaina qawlu rabbina inna laza'iqun ko Ah, suka ce fa haka alaina qawlu rabbina ji sun shugabannin fadin ubangijinmu ne ya wajaba a kanmu mana ya tabbata a kanmu mu da ku jami'an baki daya fadin ubangijinmu da ya yi alkawarin bil azabi na azaba shine ya tabbata a kanmu mu da ku fadin Allah shine qawlu fadin Allah da yake la amla anna jahannama min al-jannati wan nas ajma'in Allah ya yi wa ce wallahi sai na cika jahannama da mutum da aljan ajma'ila baki daya mutum da Allah ya yi rantsuwa ya yi alkawari dole alkawarin da sai ya tabbata rantsuwar da sai ta tabbata saboda haka ne mu da ku muka bata domin alkawarin Allah ya tabbata fa haqqa alaina qawlu rabbina fatan ubangijinmu shine ya tabbata akan mu da ku inna mu jami'an baki ɗaya mu mu da ku laza'iquna wallahi masu ɗanɗana al'azaba azaba ne da zalikal qawli a dalilin wancan qawli na alƙawarin Allah la amla anna jahannama min al-dillati wan nasi ajma'in wa nasha anu qawluhu na'am
فأغويناكم إنا كنا غاوين to yake fa nasha anu qawluhu fadin su cewa fa agawainakum a dalilin wannan ne sai muka batar da ku inna kunna amma dama mu da ku gaba ɗaya kunna mun kasance gawi na batattu ne mun batar da ku na kira da muka yi muku kuka bi mu amma dama can da mu da ku gaba ɗaya mu kunna mun kasance gawi na batattu ne Allah ta'ala فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون
Allah ya ce fa innahum lalle cewa su kajiran nan yau da izin ai yawmal qiyama a wannan rana ta alqiyama mustarikuna masu tarayya da juna ne fil azabi cikin azabar jahannam ai bishtirakihim fil giwaya saboda tarayya da suka yi fil giwaya a cikin bata to haka nan kuma za su yi tarayya da juna a cikin azabar wuta inna kazalika إنا كذلك نفعل بالمجرمين Allah ce inna kazalika ai kama da fa'alu bi haula kamar yadda muke muka aikata wa waɗannan kafirai to kazalika haka nan fa na fa'alu muke aikata wa bi mujrimin da ga dukkan mutanen banza kafirai gairu haula wanda ba waɗannan na makka ba yadda muka yi wa kafiran makka a dalilin kafircin su to duk wata al'umma ko duk wasu jama'a da suka kangare wa Allah suka kafirce to yadda muka yi wa waɗancan to kazalika haka nan na fa'alu muke aikata wa mujrimina ga wasu kafirai wanda ba waɗannan din ba ai nu'azibuhum za mu azabtar da su gaba daya attabi minhum wal matubu wanda ya bi shugaba cikin kafircin wal matubu da wanda aka bi shi a cikin kafircin gaba ɗayan su za mu musu azaba innahum kanu إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون na'am innahum kanu ai haula waɗannan kafirai na makka sun kasance idza qila lahum in aka ce musu la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah yastakbiru da sai su yi girman kai imamu sawo yake qawlu innahum kanu ai abadatal asnama masu wasar gumaka wa sababu zalika dalilin wannan aya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama da kala ala abi talibin inda mawdu'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga wajen Abu Talib lokacin mutuwarsa yana cikin jinyar ajali wa quraish mujtami'una inda a lokacin quraishawa gaba ɗayan sun taru a wajensa har da su Abu Jahali musulmin su da kafiransu saboda Abu Talib shugaba ne babba a cikin quraishawa duk wanda ya ji labarin halin da yake ciki cewa yana halin fitar rai to zai zo ya tsaya a wajen yana tausaya masa mai jimami yana yi mai kuka yana yi gaba ɗaya ƙurashawa suka zo manyan su da ƙananan su mazan su da mata suka taru a wajen abu ɗalib yana halin fitar rai faƙala sai manzon Allah ya ce wa abu ɗalib ko faƙala manzon Allah ya gaya wa ƙurashawa tunda su ne suka taru a gurin shi manzo Allah da ba duk inda ya samu wata fursa ko wata dama to zai kira kafiran maka zuwa ga addini to da ya ga anan sun samu kwansu da kwarkwatan mazan su da matan su fa qala sai ce musu qulu la ilaha illa Allah ya ku quraishu ku faɗi kalmar nan ta la ilaha illa Allah in kuka faɗe ta tamallaku bihal arab za ku mallaki dukkan laraba da ita kalma ɗaya ce mai sauƙi la ilaha illallah ku faɗe ka ku yi aiki da ita ya ce za ku mallaki dukkan laraba su kuma abin da ƙurashawa ba suke alfahari da shi dama shi ne shugabanci da girma da daraja suna kasan dukkan larabawa daraja amma ana samun ɗaiɗaikun laraba da suke fanɗare musu suke gashe sheniya da suke haɗa kafaɗa da su wajen neman girma to sai ya ce ku faɗi wannan kalmar in kuka faɗe ta to za ku mallaki dukkan larabawa da ita wa tadinu lakum bi hal ajam kuma ajami wanda ba larabawa ba sauran bai bayi su ma za su yi koyi da ku bi hada wannan kalmar na farko za ku mallaki larabawa sannan sauran kabilu ajami wanda ba larabawa ba su ma dole su za su yi koyi da ku a cikin wannan kalmar fa abawun sai Qurayshawan nan suka ki su karɓi wannan kira na manzon Allah wa alqawmin zalika suka yi kyama na wannan kalma da manzon Allah ya umarce su da ita wa qalu suka ce inna la ta'ayna la ta'rifu alihatina to shine Allah ya ya zarge su innahum kanu cewa su sun kasance idza kin lahum aka ta musu la ilaha illallah yastakbiru sai su gilman kai suke kalbata ويقولون ويقولون عنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون ويقولون سنة شوى إنا لتاركوا آلهتنا ko a yinna da tarihu aliyatina yanzu mu za mu bar kuma kanmu da muke bautawa da sha'irin a dalilin wani mawaki majununin mahaukaci bai manzo Allah suke siffanta da wannan yanzu mu shi kenan sai mu bar gumakanmu a dalilin wani mahaukaci mawaki ya ce mu ce la ila illallah kawai mu kama abun bauta ƙwaya ɗaya mu ƙyale gumakanmu saboda maganar wani mawaki wanda yake majnuni mahaukaci da bai da hankali ai bi sha'iri din ma'anar da ajili qauli muhammadi wai yance sai mu bar gumakanmu a dalilin faɗin muhammad wai su kila sunansa ma ya mutu nauyi kamar sun girmama shi sai suka dukkan dani da su koko da su kansu sun ba kansu amsa cewa lalle kun mamadu ba mawaki ba ne kuma ba mahaukaci ba ne kamar da wani zubin bukira ya ya gaya musu a darun na dawa cewa ni na san waka na ji mawaka iri iri abin da muhammadu ya zo da shi ba waka ba ne sannan ya ce na san hauka da nau'o'inta da iri da launi-launinta wannan abu da Muhammad yake faɗa ba hauka ba ne ya taɓa gaya musu a darun nadawa to amma saboda hujjar su ta ƙare ba su daina maimaita wannan kalmar ba yanzu ma bari kuma kanmu a dalilin wani mawaƙi wanda yake mara hankali ƙala ta'ala بل جاء بالحق وصدق المرسلين dama al'adar Allah in aka dafa manzon Allah sai ya karɓi zancen ya bada amsa Allah ce bal bali dai ya Rasulallah ja'a bil haqqi manzon Allah ya zo ne da gaskiya ba hauka ba ba waka ba wa saddaqa al mursalin kuma shi kansa ya gaskata manzannin Allah aljati da biyo da suka zo da wannan kalma ta tauhidi la ilaha illallah wa huwa shine an cewa ne la ilaha illallah ya gaskata manzannin da suka gabace shi akan wannan kalma shi ma kuma abin da ya zo da shi gaskiya ne ba ƙarya ba. Innakum إنكم لذائق العذاب الأليم Allah ce innakum lalle cewa ku kafiran Makka fi iltifatun akwai waye da aka yi anil gaibati inda za ana ba da labarin abin da suke faɗa innahum kanu idza qila lahum ka ga ala magana ne da gaibai nan kuma za ka yi iltifati aka wayo daga magana da gaiba aka zo ana magana da muhadabai innakum cewa ku da ku ana cewa innahum kanu idza qila lahum wa yaquluna ba taquluna ba to amma da anan sai kuma aka waiwaya ga barin gaiba ilal kilabi zuwa ga yin zance da mukhadabi innakum cewa ku kafiran makka la wallahi za'iqul azabil alim masu ɗanɗana azaba ne mai raɗaɗi wa ma tuji zauna وما تجزون إلا ما كنتم تعملون Allah ya ce wa ma tuji zauna ba komai za a saka muku da shi ba a ranar lahira illa ma kuntum ta'maluna ai jaza'a sakamakon ma kuntum abinda kuka kasance ta'maluna kuna aikatawa na- na kafirci illa ibadallahi إلا عباد الله المخلصين Allah ya ce illa ibadallahi sai dai bayin Allah almukhlasina ababan tsarkakewa daga daga kafirci in kace almukhlasina ismu maf'ul ababan tsarkakewa almukhlasina shi kuma ismu fa'il masu tsarkakewa to anan almukhlasina dai a kira'a mutawar shi illa ibadallahi almukhlasina sai dai bayin Allah ababan tsarkakewa wanda Allah ya tsarkake zukatansu su ne almumini na bayan Allah muminai wannan istisna'ul munqadi istisna'i ne mai yankewa ba mutaddimin bane saboda kafirai da hikayar da ta wuce daban a nan kuma waɗanda za a yi bayani da su ma daban su ne muminai Allah zai gaya mana irin darajojinsu da matsayinsu da makomarsu a ranar tashin alkiyama to za mu tashi a nan saboda mun gama hikaya ta kafirai kuma gobe Allah ya kamu zai fita shi kaya ta ne da irin ni'imomin da Allah ya tanada mu alhamdulillah صدق الله العظيم alhamdulillah alhamdulillah na'am
السلام عليكم ورحمة الله.
alaikum salam wa rahmatullah
tambaya ne game da halatu da zuwi da ke jana so mana ne masa tsarin bayani dangane da halatu da zuwi.
na'am to mai tambaya yana tambaya ne game da salatu tasbih to salatu tasbih a manzon Allah ya koya wa babbar ne sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu shi kadai ne a cikin sahabban manzan Allah wanda ya rawaici wannan sallah daga manzan Allah. Ita gaya wa kowa wata da nuna Abbas. Shi ma kuma sai da manzan Allah ya kira shi da girmamawa. Sai da manzan Allah ya kuka ya ami ya kai bakana. A za'u aljihuka salata. Yake ba na sanar da kai wani irin sallah ba. Wanda idan ka yi ta ko so ɗaya ne a rayuwarka. to Allah ta'ala zai gafarta maka dukkan zunubanka a ƙarshe da maza Allah ya gama sallar da shi da gaya masa kaifiyar yadda ake yi sai kuma ya ce masa in ka samu dama duk da dai ko kullum ka yi in baka samu dama ba ya ce to duk sati dole juma'a ka yi in baka samu dama ba a kowane wata ka yi ta ɗaya in baka samu dama ba ya ce to a shekara ka yi ta sau ɗaya duk shekara ka yi ƙoƙari ka yi ta sau ɗaya kace in wannan bai samu ba ka yi ƙoƙari a rayuwar ka zama duniya ko to ne a ce akwai salatu tarbiyya a cikin nan in dai ka samu ka yi ta ko ba ne to duk zunubin ka Allah zai rafarta mu to a kaifiyar da manzo Allah ya koya masa shine cewa za ka yi sallah ne lafiya raka'a hudu raka'a hudu to amma kowace raka'a akwai tasbihi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar 75 a kowace raka in ka hada na raka'a biyu zai baka 150 in ka raka in ka hada na raka'a hudu zai baka 300 ana samun wannan tasbihi da tahalili da tahalili da takabiri guda ɗari uku a cikin nan yanda ake yi kuma farko in mutum ya yi niyya ya kabbara harama zai karanta fatiha da sura to in ya karanta fatiha sura kafin ya ruku yana tsaye bayan ya gama sura to zai yi subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar kafa goma sha biyu sannan sai ya yi ruku'u in ya yi ruku a cikin ruku'un nan zai yi wannan tasbihi goma ba sha biyar ɗin yadda ya yi a tsayuwa bayan fatiha da sura sannan in ya yi sami Allah wani mana hamiru ya ɗauwa daga ruku'u zai yi wannan tasbihi shi ma kafa goma sannan in ya tafi sujjada zai yi tasbihin kafa goma a cikin sujjada in ya ɗauwa daga sujjada ya zauna zai yi tasbihin nan kafa goma in ya koma sujada ta biyu zai yi wannan tasbihi kafa goma in ya ɗago daga tasbihi ko zai yi jasatul istiraha ya zauna ya yi kafa goma ko kuma lokacin da ya ɗago a tsugunna kafin ya miƙe raka'a ta biyu ya yi wannan tasbihin kafa goma in ka lissafa an samu gurbi bakwai ne amma ɗaya daga ciki na farko goma sha biyar in ka haɗa su zai zama saba'in da biyar to sai ya miƙe zuwa raka'a ta biyu in ya je raka'a ta biyu zai karanta fatiha da sura kamar da a raka'ar farko bayan ya gama fatiha da sura a nan ba zai tafi nan goma sha biyar to abinda mutum ya kamata lura da shi dai duk inda karatu aka yi to sha biyar ake amma sauran gurare ruku'u ɗaguwa da ruku'u sujada ɗaguwa da sujada wannan goma goma ake idan ya yi raka'a ta biyu ya yi sujjada ta ƙarshe a raka'a ta biyu to in ya ɗago ya zama tahiya kafin ya yi tahiyar sai ya yi wannan tasbihin ƙafa goma don shi zai bashi saba'in da biyar a wannan raka'a sannan ya yi tahiya in ya yi tahiya yana da zaɓi guda biyu ko ya yi sallama sannan ya tashi ya ƙara ƙudura niyya ya kabbara harama ya ƙara kawo raka'a biyu irin na farkon sannan ya tahiya ya yi sallama ko kuma ya kawo su gaba ɗaya in ya zaman tahiya ta farko ba zai sallame ba sai ya miƙe zuwa raka'a ta uku sannan ya yi raka'a ta hudu in ya zo a ƙarshe in ya zauna ya tahiya sai ya yi sallama wasu malamai suka ce idan da daddare ne to abin da aka fito shine ya raba biyu in ya raka'a biyu nan ya yi sallama ya ƙara kawo raka'a biyu na ƙarshe ya yi sallama saboda hadisin manzo Allah salatul layli matna matna sallar dare kaga gaba ɗaya bai isa sana'i ba in dai sallar dare ce ta nafila ba wuturi ba to masana masana raka'a biyu ne duk raka'a biyu kai sallama to amma shi manzo Allah dama a wannan hadisi ya yi masa kaifiya ne na raka'a ne kawai bai gaya masa in ka zo mantai ya ga yadda za ka yi ba za ka yi sallama ko ba za ka yi ba kaifiyar da ya nuna masa na raka'a ɗaya ne ya ce ka aikata irin wannan a sauran raka'o'in gaba ɗaya to a nan malamai suka yi ijtihadi suka ce inda rana ne ya halatta ka yi ta raka'a hudu zama biyu amma sallama ɗaya kamar yadda ake sallar azhar ne misali sallar azhar aka yi dai ya ta farko ai ba sallama aiki ba za ka tashi kawo raka a biyu sannan a ƙarshe ka yi sallama suka ce inda ranar da ita wannan ba ne shi amma inda da dare ne to ana so ka yi raka a biyu farko ka yi sallama sannan ka kawo wasu biyu ka yi sallama saboda wannan hadisi na salatu laili masana masana amma duk da haka suka ce idan ka yi ta raka a hudu sallama ɗaya da daddaren ma ta yi ba ka yi laifi ba amma dai an fi so ka raba inda daddare ne wannan shi ne za su tafi a takaice sai ne
bayan gidansa da masallaci damar gidansa da masallaci amma baya halarta koriya dan gatan da
ya matsayin sallar da take dama da hagu da gabar da yamma duka masallatai sun kewaye oh guda guda uku ne guda uku kuma ba baya zuwa sallah cikin kowanne A'a. ai bayanin mai tambaya kamar baya zuwa baya zuwa sallah cikin jama'a to lalle wannan ya bar wajibi daga cikin wajibabbu na addinin musulunci kuma shaitan zai yi wasa da hankalinsa zai ribace shi sannan kuma bayi da garanti sallarsa da yake yi a gida Allah ya karba domin dukkan balagajiyar musulmi ne hankali to an wajibta masa sallah cikin jama'a sallah ba aka ce ka kawo tarawih in dai baya zuwa sallah cikin jama'a to makomarsa a lahira tana cikin hakan saboda hadisai daban-daban manzon Allah ya tsawatar ya tsoratar game da waɗanda ba sa zuwa cikin sallar jama'a hadisi mafi firkici da tsoratarwa shine hadisi ne ingantacce da manzon Allah ya ce laqad hamamtu an ahura fi salati maza ya ce wallahi na himmatu na yi himma wato na yi niyya na yi kudiri zan ware wata rana na yi umarni a zo a yi sallah ya ce har sai an yi ikama maza Allah zai shiga kamar shi zai yi manci in aka yi ikama kamar kowa ya tabbatar da maza Allah shi zai yi sallah kuma a lokacin duk wanda ya saba zuwa masallaci ya zo da dai za a yi kiran sallah da farko za a ba da tazara ta mintuna kafin a shiga sallah duk wanda yake da wani uzuri dai tsakanin kiran sallah da iqama dai yayi alwala ya zo masallaci to manzon Allah yake zai yi umarni a yi iqama kuma amura rajulan fa yusalli bin nas sannan sai na umarci wani mutum ya ce yayi sallah da mutane sannan yake sun ma'akalin sannan sai na fita ma'i rijalu tare da wasu mazaje ya haka na zan fita da wasu mutane samari kenan mafiya ƙarfi su je su nemo kirare yake na je duk wanda na samu a gida bai zo sallan nan ba ko ubri ƙalai gurunan da kone gidajen su duk wanda ya saba zuwa ne ai yanzu yana masallaci duk da ai kiran sallah an yi iqama to maza da ce zan balo da su su yi sallah mu mu zo wato za a zo gida gida duk gidan da aka kwankwasa idan aka bude aka ga mai gidan yana nan to manzo Allah zai ce a sa wuta duk gidan da aka je aka ga mai gidan yana ciki bai je masallaci ba to za a sa wuta kuma a gidan nan fa akwai mata akwai ƙananan yara akwai dabbobi akwai dukiya amma duk magana da yi la'akari da wannan mutum da mai gidan ya ki ya zai sallah a masallaci zai banka wa gidan wuta kowa ma ya koli duk da cewa matan na su zuwa sallah a masallaci ba wajibi ba ne a kansu yara ƙanana sallar ma ba dauje ba a kansu ba ballantana a cikin masallaci dabbobi su ku babu takalifi ma a kansu amma maza Allah ce zai kona gidan gaba ɗaya to wannan ba ƙaramin tsoratarwa ba ne game da wanda baya zuwa sallah a masallaci yana halin lafiya yana balagagge namiji ba mace ba to ya ji tsoron gabuwarsa da ubangiji lahirarsa akwai ayat tambaya zare ya tuba ya gyara in ma wanda yake kusa da shi ne ya ga bai yarda da su ba ko bai gamsu da sallar su ba to ya je inda ya yarda mana inda dai inda kake yanzu a garin nan ba ka halarta masallaci da ya dace da kai ba kowace irin aƙida kake yi amma hatsari ne musulmi ya zauna a gida baya zuwa masallaci alhamdulillah kamar da muka karanta daidai Allah ya ba mu lafiya wanda muka yi kokari Allah ya yi mana Allah ya gane da mu marasa lafiya mu Allah ya ba mu lafiya masu lafiya Allah ya ƙara mana lafiya matafiyan mu Allah ya dawo da mu lafiya Allah ka karɓi azumin mu da sanyoyin mu da dukkan ayyukan mu da ibadun mu kuma addu'o'in mu ke taimaka mana Allah ka taimaka mu wanda ke mana mai na tattare su Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka riga mu da bukatun mu na alkhairi wanda suke gudanar da wannan karatu da cikin mu da aljihun su Allah ka taimaka mu Allah ka riga mu da bukatun mu na alkhairi Allah ka riga iyayen mu da kakanni mu da jikan mu da ƴan uwan mu da makotan mu da malaman mu da suka gabace mu wanda suke rayuwar tamu tamu Allah ka samu suna da imani Allah ka biya mana dukkan bukatu mu da bukatu da dukkan mace mu da addu'a fatiha wa salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداله العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله